أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر وتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر babu ma ja babun abin da ya zo filwakatul awwali cikin lokaci na farko na daga lokutan sallah min alfadli na daga falala to idan mutum ya ji wannan tarjama sai ya zaci ko da yi wato maza maza a yi sallah shine ake muradi to lallai lokuta na farko suna da fadala amma lokuta na farko din nan akwai maganganunsu da duk muka shige kuma hadisai ingatattu akwai lokutan kuma da wani zubin hadisi kuma ingatacce din annabi sallallahu alaihi wasallama ana son jinkirtawa din ga baki daya kamar yanzu sallar asuba sallar asuba lokacin farkonta da alfijir ya keto in alfijir ya keto ba a yi sallah kafin alfijir bai keto ba in alfijir ya keto kaga dai wannan a hadisin jibrilu da muka karanta dinnan shine farkon sallah cewa annabi yana yin sallah bi galasin cikin duhu ma'ana da alfijir ya keto to kuma sai ga hadisin rafi'u bin khadijin hadisi ne kyakkyawa ingatacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku dinga haskakawa da sallah asuba ya fi girman lada a dinga yin sallah asuba haske ya dan fara ma'ana ba cikin duhun da alfijir ya ke to ba a bari haske ya fara kuma hadisin da mun karanta sahabin da yake cewa mun kasance mun yi sallama ta sallah asuba mutum yana gane fuskar wanda ya sani kaga ba zamanin fitila bane wannan lokaci zamanin abu to kuma har ibn al-qayyim yake cewa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗi abin da baya aikatawa ba tun da ya ce a dinga haskaka sallah asuba cewa ta fi lada annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai dinga yi a lokacin da ba lada da yawa ba illa a lokacin da lada da yawa amma malamai suka ce to me ya mafita wayan suka ce a fara yin ta a cikin duhu a kare ta cikin haske sai liman ya jawo in mahaddaci ne ya jawo karatu mai kaman aya ɗari ko aya sittin duk mun shige to kaga in kuma ba mahaddaci ne sai ya ɗan batta wanda zai ɗan jawo ayoyi ba su fi goma ba ko ba su fi sha biyar ba sai ya batta ta zo cikin haske to kaga nan sallah asuba in dai a ce lokacin farko ne kaga yanzu lokacin ƙarshe ɗin ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya fi lada kuma har aka ce annabi ba zai yi abin da ba haka ba to kaga wajen sallah asuba nan kuma sai an yi a hankula kenan to haka kuma lokacin sallah azhar lokacin lokacin sallah azhar lokacin farko in inuwa ta faɗi zuwa gabas rana ta yamma inuwa ta faɗi zuwa gabas da kaman tsayin hancin takalmi kamar yadda muka zo to sahabban da suka riski sallolin annabi sallallahu alaihi wasallama sai na umar ya kasance yana rubutawa ma'aikat gwaunoninsa cewa kan mutum ya salla a zahar sai inuwarsa ta kai kamu ɗaya sai mutum ya auna inuwarsa ta kai kamu ɗaya daga nan kuma har zuwa inuwarka ta tsahonka wannan shi ma hadisin jibrilu har zuwa inuwarka ta tsahonka duk wannan lokacin farko ne to har imam malik a cikin mudawwana yake cewa don haka ko lokacin sanyi ko lokacin zafi inuwa dai ta yi kamu daya ko lokacin sanyi ko lokacin zafi inuwa dai ta yi kamu daya lokacin azhar sai hadisin abdullahi bin mas'udin shi kuma cewa in lokacin zafi ne inuwa ta yi taku uku ta yi taku uku bayan takun zawari idan lokacin sanyi ne kuma inuwa ta yi taku biyar can inuwa ce taku uku zuwa taku biyar ko inuwa ce taku biyar in lokacin tsari ne kuma zuwa taku bakwai shi ne suka ce januwari wato mutum zai yi taku biyar kenan zai yi taku biyar kenan february zai yi taku hudu kenan march zai taku biyu kenan da april da may da june da july da august duk taku ɗai-ɗai-ɗai sai september zai taku uku sai october zai taku hudu biyar sai november zai taku shida sai disamba zai taku bakwai me yasa aka yi da waɗannan watannin januwari ba a yi da watan arabiya ba saboda watan arabiya yana canjawa ba shi da takamaiman kalanda wata rana wata ya yi nusan wata rana a masu ko wannan nasu a ajiye yake baya canza kuma allah ya yarda da biyun duk baki ɗaya falabisu fi ka hafihin salasa ne a cin sinina wazdadu tis'a allah ya ce ashabul kaf sun zauna shekara ɗari uku a cikin kogonsu har sun kafin salasun a cin su na shekara ɗari uku wazzadu tisa sun ƙara tara wannan taran bambancin tsakanin watan januwari da watan muharram bambancin shekarun ana samun ɗaya-ɗaya dinga shiga kaga yanzu a cikin shekara ɗari uku in ji allah ga wata tara ya ƙaru shekara tara ta ƙaru tsakanin watan januwari da watan abu ba wai ma'anar watan januwari yadda wa'in suke faɗa shikenan watan kafurai ne watan muharram shine watan musulmi wannan duk kirge ne daga allah bai hana sunaye su zama wani abu ba amma ga allah ya faɗe su wala bi su fi kahatihim salasa ne a cin sinina wa zafi ci sai duk wanda ya san tafsiri zai ga malaman tafsiri sun yi maganganu tsakanin watan januwari da watan muharram yadda bambancin su yake tafe ba wai daga watan kafirai ne kaza a kirge ne na kalandar kirgen shamsiya ne da kirgen kamariya kirgen rana ita rana ba ta canja kullum rana ce an san za ta fito kaza ta faɗi kaza amma shi ko wata wata rana yakan yi nusan wata mu arabiya da wata muke larabawa da wata suke kirge wa'yansu al'ummatai kuma da rana suke kirge to abin da ya sa aka yi kirgen wannan lokacin sallah da watan januwari saboda shi bai canjawa saboda shi bai canjawa haka malamai suka tafi a kai to kaga duk wannan lokaci lokacin farko ne saboda da a wannan lokacin bai kai ta inuwa ta tsahon mutum ba ma bai kai inuwa ta tsahon mutum ba ma to sai a lokacin la'asar kaga lokacin la'asar tana farawa da inuwa ta yi tsahon mutum da inuwa ta yi kafan mutum amma kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ingatattu yana horo a sanyaya ta idan da zafin rana kaga mun mun shige hadisan biralu abrit abrit abrit annabi yana a sanyaya ta to kaga har wannan sanyaya ta din dai lokaci ne lokaci ne sai sallallahu asar dai hayo hadisi maimunatu take cewa kun bi annabi gaggawa yin sallar la'asar to sai sallar isha shi ma mun zo hadisi inda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba dan kan matsantawa al'umma ta ba da na hore su da su dinga yin sallah ta isha in sun in ɗaya cikin ukun dare ya tafi kamar tara da rabi kamar yadda muka kaddara zuwa zamanin yanzu in ko zamanin rana tana faɗuwa karfe shida ne sai zama kamar takwas da rabi in kuma kamar yanzu take faduwa karfe bakwai sai zama kamar tara da rabi ko kwa zuwa rabin dare ko kwa zuwa rabin dare muka kamar daya karshe daya da abubuwa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san falalar farkon lokaci kuma shi ya babbawa wa'annan lokaci to kaga ashe duk wannan lokaci da annabi ya faɗa ana nufi shi ne farkon lokacin sallah to lokacin ƙarshe kuma ya zamanto sallah ta kusa kai kusa da yawata azhar ta kusa kai kusa da la'asar magariba kamar yadda muka zo hadisin sallah tana da farko mai yana da ma'azza tana da farko tana da karshe tana da abu har zuwa kusa da wani to abinda ake faɗa kenan saboda in mutum bai san wannan maganganu ba da ya ji an ce lokacin farko yana da falala sai tashi gaga ya nemi yin sallah ma har lokacin da ya wani zubin a cikin karatu don haka karatu yana da rikici ka ɗauke shi a takarda kawai ba wanda ya san abin Allah ya sanar da mu in ba haka ba sai rikici ya faru حدثنا أبو عمار أبو عمار يا بن قدموا الحسين بن قريش حسين بن قريش حدثنا الفضل بن موسى فضل بن موسى يا بن قدموا عن عبد الله بن عمر الأمري عن كرودك عبد الله بن عمر الأمري وعند أكي مكلاري دشيوا أمري عن القاسم بن جنان shi kuma ya karba daga kasimu dan gannani an ammatihi shi kuma kasimu dan gannami ya karɓi wannan hadisi daga baffarsa yar uwar ubansa mace yar uwar uba ko dan uwan uba su ake cewa baffo ammomi ammomi shi ake ammomi kenan ko baffofi da larabci ammomi kuma da hausa mu ce baffofi yan uwan uwa kuma ko yar uwan uwa su ake cewa a khalu a khawalu khalatihi in mace ne ko khalihi in namiji ne shi ake cewa kawu kagar hausa sun kusan faɗar larabcin kawu to wannan daga bafarsa ya uwar ubansa ummi farwata ita ce ya uwar uban nasa ita ummu farwata ina yar uwarsa yana abubakar siddiq ce radiyallahu ta'ala anha wa kanat baya tahta shajarati ita ummu farwata dinnan tana daga cikin sahabban da ta yi mubaya da annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai mata da ta yi mubaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin bishiya to sahabbai darajoji darajoji ne Allah qadar radiyallahu anhu Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi darajoji as-sabiquna al-awwaluna akwai sa marigaya na farko duk malamai sun tafi a sabiqun al-awwalu na marigaya na farko dinnan tana fara daga mutanen bada wanda suka yi yakin bada to su ne as-sabiqun al-awwaluna darajarsa a cikin musulunci tana da girma yan bada to wayan suka yi ta kokarin su hada hadisin yan badar da yan uhudu annabi ya ce fiyayyen wanda ya sallallahu alaihi wasallam fiyayyen wanda ya yaki wanda shi ya mutu dokinsa da guzurin nasa suka salwanta to mutane ubudu su basu sun mutu dokinsu da kudin nasu ya salwanta to su ko yan badar ga shi sun samu gani masu yi komai alayi halin da abinda malamai suka tabbatar da yan badar ba kaman ba kaman su a cikin musulunci kuma hadisai sun tafi haka to su ne sabiquna al-awwaluna in ana faɗa darajar sahabbai daga su ake farawa yan badar to bayan yan badar kuma sai yan uhudu cikinsu bayan yan uhudu sai yan bai'atul rudwani wanda suka yi mubaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo zai shiga maka ya yi mafarki duk wannan hudaybiya ya faru mutanen maka suka ce zai shiga ba kuma annabi ya aika wanda zai je ya tattauna da su sayyidina usman akan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zo da yaki bane ya zo niyyar yin umra ne kamar kowane balarabe da yake zuwa yayi suka ce to suka rike siyar na usman da farko suka rike shi akan suna tattaunawa to kuma sai labari ya zo aka kwarmata cewa ai an kashe siyar na usman din ba to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai sun kashe siyar na usman to wallahi sai na yi fito na fito da su a cikin maka ba gudu ba ja da baya ko dai Allah ya bude mana garin ko fadin mu halaka kuma a zo a yi mun mubaya a kan haka to kowa ya zo ya dinga yin mubaya da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah mun yi mubaya a zamu shiga maka ba gudu ba ga da baya ko dai mu mutu ko ko Allah ya buɗe mana garin sahabi wajen dubu ɗaya da ɗari hudu to har da mata a ciki to Allah to kuma ikon Allah abinka ga annabta Allah ya nuna annabi ba a kashe sayyidina Usman ba da kowa ya gama mubaya a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga hannun Usman shi kuma zai yi mubaya to shi kuma manzo Allah ya nuna hannun sai ce hannun Usman ne gashi zai yi mu baya to an ce kuma shi kuma sai na Usman wannan falala da ya samu manzo Allah ya ce hannun sa hannun Usman ne shi kuma a can maka Quraisha sun ce masa ga Ka'aban nan kewaya amma dai abokinka wallahi ba zai shigo garin ba ita in dai abokina zai shigo ya kewaya ba mai ruwana da ita ni ba zan kewaya ta ba to wannan maganar ne to Allah ya musu kirari kwarai laqad Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara laqad hakika wallahi sai da Allah ya rantsuwa radiyallahu anil mu'minina Allah ya yadda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dubu din nan da ɗari hudu wanda suke mu baya din nan izu yi bayi unaka ta hata shajarati yayin da suka yi caffa da kai a ƙarƙashin bishiya fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da yake zuciyarsu na daga gaskiya sun yi mu baya da kai ba gudu fa anzala sakinata alaihim sai Allah ya saukar da nutsuwa a kansu Allah ya saukar da sulhu Allah ma ya kiyaye ba a yi yakin ba duk gaba da Allah ya ce abin da ya sa ban yadda an yakin ba saboda akwai musulmi a can maka ba kusan su ba walau la rijalu min al-mu'minina wa nisa'u min al-mu'minina lan ta'lamuhum fa tusibakum ma'aratun bi ghayri ilm akwai musulmi a makan ba kusan su ba ba su yi hijira ba ka aje a faɗa garin bugu da yaki da abu buge su har a buge musulmin ba sai kuma labari ya zo ai wani musulmi ne amma ko kaga sai mu ce wallahi ba mu sani ba wallahi wa Allah ma sai ya hana ma a shiga garin ma dan har an yi ma mu baya har annabi ya hau kan raƙumin sallallahu alaihi wa aka da kira raƙumi aka da kira raƙumi ya ki tashi aka yi aka yi raƙumi ya ki tashi ya rasulullahi ya lamarin yake ne sai ya ce wanda ya tsare giwa shi ya tsare ta wanda ya tsare abraha ta kai ya shiga ya tsare giwa to shi ya tsare ta ma'ana ba mu da ba za a shiga ba kenan to Allah ya faɗi dalili dan dai ka aje a bubbuje musulmi da suke ciki ba a sani ba wa asabahum fathan qariban sai budi ma na kusa Allah ya ba su makan ma ga baki daya ba yaki ba ko to wannan sahabban da suka yi wannan bi'atul rudwan suna da girma ana ce musu yan mubaya'a yan mubaya'a kamar yadda mutanen Madina wanda suka yi bi'atul aqabati suna da girma ana ce musu yan mubaya'a yan mubaya'a to haka bi'atul rudwan to kuma daga su sai yan fatuhu makata wanda aka yi buɗin maka duk sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho aka yi buɗin maka da shi to kusan daga nan daraja ta ƙare to sauran kuma sahabbai kuma bayan buɗin makata duk darajar su ɗaya duk wani wanda ya zo manzo Allah kuma bayan buɗin makata to kuma duk darajar su ɗaya dukkan su masu girma ne wajen Allah tabaraka amma ba kamar yan badar na farko sai yan hudu sai yan bai'atul ridwani to sai yan bai'atul to ita wannan mata ummu farwata din nan ta yi wannan mubaya ta bai'atul ridwan din nan ta man baya atin nabiyya sallallahu tana daga cikin wanda ta yi mubaya da annabi qalat kajo tana da wani rank a cikin musulunci wanda za a faɗa musulunci ba wai kowa darajarsa ɗaya ba wani yana da daraja daraja ne darajatu mahaddacin qur'ani ba zai yi daidai da musulmi wanda bai haddace qur'ani ba dukkan su masu girma ne wajen Allah wanda ya haddace karatun musulunci ba fitina yake niyya ba dan dai ya fahimtar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta san addini yana da daraja wajen wanda bai haddace irin wannan karatu ba ba da niyyar fitina ba haka matsayi ne matsayi ne Allah ya ce har ma kuma an je lahira ba kamar yadda mutane suke da to ai an je lahira kowa ɗaya a Allah ya ce wala kiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila a ai lahira ma ta fi darajoji ta fi falala ai sai an je lahira ma za a ga matsayi kala kala inna akramakum inda Allah atqakum nan ko wanda yafi tsoron Allah ba wai kowa za a tashi a Allah ya ba mu tsoron Allah wala kiratu akbaru darajati ka ji ta ma wannan mata kamar in mutumin badar ne kuma arabta sai a ce ya yi badar ko ya yi kaza da annabi sallallahu alaihi wasallam to kaji wannan mata ta yi mubaya'a tare da annabi kala ta ce su ila annabi sallallahu alaihi an tambayi manzo Allah sallallahu ayyul a'mali afdalu wani aiki ne yafi kala as-salatu li awwal waqtiha salla a farkon lokacinta wayannan lokuta duk da hadisai ya zo da su mutum yayi salloli a wannan lokuta kar ya ce zai bar sallah har sai lokutan ta ya fita kuma ta shiga wani abu ya ce zai bar zahar har sai la'asar ta yi kaga ba lokacin ta ba ko ya ce in ya yi a da'un ne ya yi a lokacin sai ya ce zai bar la'asar har magariba ta zo kaga ba lokacin ta ba ko magariba har isha ta zo ba lokacin ta ba ko kwa isha har asuba alfijir ya to ba lokacin ta ba ko kwa sallah asuba har rana ta fito ba lokacin ta ba amma ko ya yi raka a ɗaya rana ta fito to ya yi a lokaci shi kuma to sallah a farkon lokacin ta haddasana kuce batu kuce batu ya zantar da mu kala haddasana abdullahi bin wahabi abdullahi dan wahabi ya zantar da mu an sa'id bin abdullahi juhni daga sa'id dan abdullahi juhni an muhammad bin umara an karɓo daga muhammadu dan umara ibn ali ibn abi dalibin dan ali dan abi dalibin an abihi daga sayyidina ali dan abi dalibin an abihi daga babansa an ali ibn abi dalibin daga sayyidina ali dan abi dalibin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsaya da aminci Allah sabata a gare shi qala lahu ya ce masa ya ali ya kai ali salasun la tu'akkirha abu uku ka jirkinta su in lokacin su yayi kai karka jirkinta su as-salatu idza anat sallah in lokacin ta yayi shikenan ka yi ta karka bari har lokacin ta ya fita wal janazatu idza hadarat jana'iza an kawo ta gagawa an an mutum ya rasu an hada shi an yi komai to ka a jinkirta sai dai wa'yansu malamai suka ce sai dai in daidai fitowar rana ne an hana nafila a wannan lokaci ko ko daidai faɗuwar ta wai suka ce gawa ba ta da wannan hukunci ita kowace za a yi to sai dai gawa gashi lokacin ta yayi wal ayyimu to kuma har yau ma wannan na wajen gawa din kuma wayansu suna da al'adar cewa in an yi rasuwa za a bari sai yan uwan mamacin duk sun haɗu ko da kwana ɗaya ne duk yan uwan mamacin sun haɗu sannan a yi jana'izar wannan lokaci shikenan kowa ya watsa an gama to kaga waɗannan ba laifi akan wannan irin abu amma in ba haka ba wanda za a yauna kwanaki ana karɓar makoki da an yi rasuwan da an gama haɗata shikenan a yi sallah a je a kai ta makwancinta wal ayyimu da mara aure ayyimu ko bazawara ko budurwa duk sunanta ayyimu da mara aure iza waje don lahakufu an in an samu wanda ya dace da ita to ai sauri a aurar da ita in dai mace ta samu mijin aure kuma wanda ya dace da ita to ka a dinga ja ka a dinga ja sai fitina ta zo ta shiga maza maza ai sauri a aurar da ita to kuma wannan hadisi yana da wani abu kun ga musulmi mu zauna lafiya duk musulmi su zauna lafiya jibi sai na alika ramallahu wajahu wanda za ka ga wai suna ta ruwaye-ruwayen bashin tsakanin ta da sahabbai jibi yana da 'ya'ya da ya sa musu sunan duk sahabban nan manya yana da ɗa mai suna abubakar yana da ɗa mai suna umar yana da ɗa mai suna usman yanzu wannan ruwaya ta wajen ɗansa mai suna umar a sarawaito yana da 'ya'yan da ya sa musu tafarori kaga ba za ka sa wa mutumin da ka san ba shi da albarka ko akwai wani magana ba ka sa masa sunan ɗanka ba an ce duk abin da ga mutum ya yi sa ɗansa a kai to wannan abin yake so in ka ga mutum ya sa ɗansa kan abu to wannan abin yake so mutum ba zai mutumin da yake ki ba zai sa wa ɗansa sunan wannan mutumin da yake ki ba duk ba haka ba ne to lazami ƙala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun garibun hasan wannan hadisi ne bako ma'ana da ya zo ta hanya ɗaya hasanin kyakkyawa amma mai sharhi ya ce amma gaskiya wa hadal hadis wannan hadisi isnaduhu sahihun danganan sa ingantacce ne saboda duk inda suka rawaito shi ingantattu ne duk gaba ki da حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع يعلم تدمي حدثنا يعقوب بن الوليد المدني يعقوب بن وليد المدني يعلم تدمي عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وانا معلمي باوان شنبه بابا عن نافئ daga nafi'u an ibn umara daga abdullahi dan umara kuma kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaqatul awwal lokaci na farko min salati na sallah ridwanillahi yaddan Allah kenan wal waqatul akhir waqaci na karshe kuma har ta je wani lokaci kuma afuwullahi rangwamen Allah to wannan hadisi akwai maganganu da yawa a kansa wayan su ce ma shi in ya zo da wannan sanadin da ya zo da shi ƙarya ne wani sun ce ajiye shi har wanda suka kwankwashi kan imamu shafi'i aka yi amfani da wannan hadisi amma ku ya san ga maganganun da suke ala'ayi halin ko gaskiya ne ma bai fita daga wancan lokutocin da annabi sallallahu alaihi wasallama ajiye ba kala abu isa abu isa ya ce haza hadisun garibun wannan hadisi ne bako وقال روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه سيدي عبد الله بن عباس يا رويتو إيرنسا to har shi dai ruwaya Abdullahi dan Abbas din akwai nafiyu a ciki wato ana ce masa kuma Abu Hurmuz shi kuma malamai duk sun ce hadisin da yazo da shi da a watsa to in kaji malaman hadisi sun ce in mutum ya rawaito abu duk abin da yazo da shi a watsa ba za iya faru Allah ya kiyaye mu kamar yanzu ne yanda kaga addini ba haka yake sakaka ba yanda ka ga boko dinnan suna yi za a iya baka certificate mai kyau a ce duk kamfanin da ka kai su ɗauke ka kai ingantacce ne za a iya ɓata ma certificate wanda ba kamfanin da za a iya ɗaukan ka haka malamai suke malamai za su iya ba mutum gangariyar certificate sai duk karatun da ya faɗa an yarda da shi duk kuma abin da ya faɗa a zuba to malaman hadisi suna da in suka gaya mutum haka to kuma haka Allah Allah ya karbi maganganun su to wannan abu kenan wa qarrawa ibn abbas to shi wannan abu hurmudin nan malamai sun ce duk abin da ya rawaito a zuba kai amfani da shi qala wa fil babi an ali akwai kuma ba a cikin babi an ali wa ibn umar wa aisha wa ibn mas'ud qala abu isa abu isa ya ce hadisu ummi farwata hadisin ummi farwata da muka rawaito shi da farko la ruwa illa min hadisi abdullahi bin umar ana rawaito shi daga hadisin abdullahi dan umar al-umari ne wa laysa huwa bil qawi inda ahli hadisi shi umari din nan ba mai karfi bane wajen malaman hadisi wa tarihu an malaman hadisi sun yi kai da kawa cikin sa fi hadal hadisi cikin wannan hadisi wa huwa saduqun amma mai gaskiya ne ba wajen gaskiyarsa aka yi magana a kansa ba wa qad takallama fi yahya ibn sa'id yahya dan sa'id ya yi magana a kansa min kibali hilbi ta wajen haddasa shine gaskiya ne amma ta wajen haddasa malaman hadda malaman hadisi za su zo wannan zamani da ga an zubar da komai ta wajen haddasa ta nan magana suke sai dai mai sharhi ya ce wannan maganganu ba akan shi abdullahi dan umar al-umari bane akan shehinsa ne shehin ta kasimu dini gannamil ansari shine duk wannan wanda suke kansa mutum dai duk dai wancan lokuta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi wa ina hadisai suke faɗa Allahumma salli ala sayyidina al-fatih wa al-fatih wa sallallahu alaihi wa sallam subhanallahi walhamdulillahi rabbil alamin